والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan dulkada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan jira na ba da salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha tara idan ba manta ba kafin mu tafi hutun azumi mun tsaya a ƙarshen suratul daha za kuma mu tashi farkon suratul anbiya a wannan rana ne albarka wanda suratul anbiya makkiya ce kuma kusan malamai sun yi ijma'i akan kasancewar ta makkiya sannan kuma kamar yadda in ba manta ba a bayan mun faɗa ana magana akan cewa alamomi da ake gane sura makiya ɗaya daga cikin alamomi shine akwai kasancewar sura ta zo da su wato huruful muqatta huruful muqatta shine ta fara da ami alif lam mim nun da ire-iren banda bakara da ali imran wayannan su kaga wato duka madaniya ce kuma sun fara da muqatta kowace ta fara da alif lam mim to banda wayannan surorin sai kenan sannan abu na biyu alama ta biyu a tani wato surar ta zo da labarin annabi adam da iblis to shi ma yana ba da alama cewa wannan sura sai makiya sannan alama ta uku shine wato a samu ta zo da ya ayyuhan nasu kadai a cikinta ba ya ayyuhan ladina amanu shi ma malamin suka ce wannan sura ce yana nuna cewa wato suran nan makkiya ce da sauran alamomi da malamin suke faɗa sannan bayan haka suratul anbiya an kira ta da suratul anbiya saboda kasancewar annabawa da aka ambata da yawa a cikin ta dan za mu ji labaran annabawa ko da wato tafa labari ne na sama za mu ji yadda za a ɗauki sama sama sai da kawo annabawa goma sha shida ba wata tura da ta samu wannan banda suratul anam ita ce ta kawo annaba guda goma sha takwas illa san wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi zuwa karshen jabi za ga annabawa ta jiro ma guda sha takwas cikin da malamai suka ce an ba ta wannan sunan ne saboda kasancewar ta tattara waɗannan annabawan guda goma sha shida a lokaci guda sannan kuma wasu malamai suka ce ana kiranta suratul zikr suratul zikir saboda ambatan azzikir wajen guda biyar da zamu ji nan gaba a cikin wato sura wasu suka ce ana kiranta da wannan sunan kamar laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun ko fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun da ire-iren wannan kalmomin to ji za ka ce wannan wato sura ana kiranta suratul zikir amma wanda ya wuce biya ya fi shahara kuma ya fi ƙarfi shi ne suratul anbiya shi ne sunanta sannan imamu bukari allah ya ƙara masa wato rahama yana da ruwaya daga abdullahi dan mas'ud inda yake cewa qala banu isra'ila yake cewa banu isra'il wal kahfi wa maryam wa daha wal anbiya hunna min al aidat al awwal wayannan surorin da aka lissafo suratul isra domin a baya ita ma mun faɗa ana cewa ta suratul bani isra'il wace suratu subhana wace suratu isra to saboda haka suratul isra da suratul kahfi da maryam da daha da suratul anbiya suna ɗaya daga surorin da suka sauka a farko farkon sauka alqur'ani wayannan surorin suna daga surorin da suka sauka a farko farkon sauka alqur'ani domin imam al-qurtubi ya ba da labarin wani bawan Allah lokacin da wato ya zo wato wani ya zo wucewa yana gini yana gina katanga sai yake cewa da shi wace sura aka saukar kuma sai yake cewa za an saukar da suratul anbiya yace ne farkon surar yace ya Allah ya ce ita taraba linnati hisabuhu wa hum fi ghaflatin mu'ridun gini yake yana yin katanga sai a kure yake to tunda Allah ya faɗa haka wata kila kafin in gama ginin katangar nan baya ta kiyama sai a kure ginin da bai kara zawo kenan to saboda haka wannan wato sura ce da take wato tsoratarwa da razanarwa dangane da abubuwa da wato mutum zai dora a cikin zuciyarsa musamman na burace-burace waɗanda ba za su amfani shi ba a wannan rayuwar da kuma lahira. To muna roƙon Ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya ta daidai da fassarawa daidai da kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu. Bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Allah madaukakin sarki ya ce bayan bismillah sai ka taraba lin nasi hisabu hakika hisabun mutane ya fuskanto su ya zo kusa amma wahun fi gaflati suna cikin rafkana mu'riduna suna watsi da wa'azin da ake yi kaga shine wato wanda ya gane wannan karatun sosai shine wannan bawan Allah da muka bada misali da Imam al-Qurtubi ya faɗa wanda za ka ji yana jin wannan sai kawo cewa tunda Allah ya kawo taraba kai da ya kawo shi da zikiri ma bi kamar yadda Allah yake ata amrul lahi fala tasta'jilu al'amarin ubangiji ya zo kada ku gaggauto shi ko kuma in taraba ta sa'atu wancan al'amar kiyama ta zo tunda wanda ya tsage kiyama ta zo kawai to duk wannan abubuwa ne wanda duk mutum mai hankali bai sanin ya kamata za ga inda yana hararo su to duk wani abu duk wani irin talala da Allah ya wa mutum ya ba shi dama to baya yadda ta rufe shi ko dai ta lafiya domin ita ce tafi komai Allah madaukakin sarki ya ma baiwa ta lafiya ko kuma ya ma baiwa ta dukiya ko ta sarauta ko mulki ko wani abu da ya kama da wannan to idan Allah ya baka talala ya ma amma wani daga lokacin da ya ba shi wannan za ga a lokacin kuma yake ke ka iya har yana fulani na shekara 20 nan gaba kwata kwata ba lahira don wani yanzu da hirar da za ku da shi za ka fahimci wallahi ba lahira a lamarin kwata kwata saboda abubuwan da yake fulanin baya tunanin mutuwa ko gida zai gida za ka babu yadda makara za ta shiga ta mutu domin a tunaninsa ba yanzu zai mutu ba eh sai wanda ya tsufa ya aka fara ɗigo shi sannan zai mutu saboda haka ba tunanin wanda magabata ba haka suke ba tun za a gida abubuwa biyu suke kallo abu na farko wanda irin makoci za su zauna ne idan makoci rubabbe ne to duk kan gida ba ta so duk an hasa ba za a siya ba sannan abu na biyu shine wato yaya za a yi wato makara ta shiga sun mutu da shiga ta wuta amma akwai wanda aka gaya mana shi baya sallah ba a masallacin da ake ajiye makara ba zai ƙara sallah in yau kuma ajiye ta aje to ba shi ba sallah a masallacin saboda baya so ya mutu to shi ne Allah ya gaya mana ita ta raba lin nasi hisabu akilla wato hisabun mutane ya kusanto wa hum fi ghaflatin amma suna cikin rafkana mu'riduna suna wasa da wannan abubuwan za a gane haka ba ka duba mataki ɗan shekara 25 da shida da bakwai Allah ya ba shi lafiya amma ka je ka je da yake ke gajiya wallahi na gaya wani malami kwanan nan bai fi sati ɗaya da wani abu ba tun da nake a Kano ban san ina ne noman land ba sai sati biyu da wuce ban san ta ba wallahi ina da yanzu to zai kai abin da zai kai kawai wato wata rana na dawo haka na arba wurin wani a cikin ɗalibanmu sai ba lamba kawai sai wani ɗan sanda ya rike babu sun ce wallahi ya kama ni nake to muka je gurin ogan sana zaune a nan waje dan kusa da IDH sai na ce ogan wannan babu ɗin aro ne dan Allah ka gane ni ce sai ja sai ne mabiyu inda ni nace dan Allah ya zama kuma sai na rabu ya ce wa yaron nata ya ɗauke mu tafi aje kawai a tafi noman zalan na mu je ya goya ni muna ta tafiya sai muka je gurin kawai da kare gurin kallo muna tsaye yayin da babur din to sai Allah ya taimake da na tuno wani da yake zuwa nan muna sallah shi kuma mun saba da shi kawai sallah yake zuwa wani inspector ne mai mawaya da yake yana kusa da wajen a waje idan sabon garin ya shigo yace kai wannan malamin mu ne ku bashi babur din sa ya karbe mun babur dina to kafin tafi sai ina tsaye da nake cewa wani ofisa yana da wannan ce nan ne yau ban salat dawa yace nan ne yace wallahi nace wallahi wannan gurin nan yace malam to ka ganin ko ki goma sha shida ce ana eh yace goma sha shida ce ana yace banda kofa guda ɗaya da ake da ita anan ta sha bakwai sai na ga yara matasa ƴan mata abin da ya faɗa da hankali ke ƴan mata wata daga jeron wando duka wata fulani kawai sun shigo sai ya ce mun shi zai yana da wani ɗan sanda da zai ce mun to kaga ɗaya daga cikin sai ya ce wa ai kana wa kallon mu zai za ka zo da ita ran kai sai da da awa za a yi ita sai suka buje da dariya suka yi ta dariya sai ya ce mun to kaga yan matan nan da kake kallo ce wallahi da yawan su ba taɓa jin kalmar dawa ba da kake wani magana da'awa da yawan su ba san me yi da'awa ba Allah au ka fulani wasu na shan kawa wasu daga jeron wando rigima ce haka ta hotel ko wani ya ne ne su da jan kuɗi ba duka yara shekara sha takwas sha tara ranar da dai hawa shi gari kwana na biyu abin yana damu shi za na ce wani bawa Allah na ce wallahi wata musibar zuwa ma ta kanta kawai yi wallahi shi ne dama ban san gurin ba banda yara za ka gani yara sun tara zuma ku yi hakuri ban tara zuma kaga yaro ya tara zuma ya zo gurin yarinyarsa a gurin shekararsa ishirin da ɗaya sha tara ba shi da mafaɗi yana da gata da girman za ga ɗan gata ne saboda ya yi shiga mai kyau da gezinarsa amma ba a san yadda yake shuka a gida ba nan zai zo saboda hotar suke kamawa su zauna su kakka Allah lillahi wa inna to wannan fa in taraba lillahi hisabu Allah ya ba wa mutum lafiya amma sai yake garin ya fi ƙarfin Allah bara a je duka tsiyayi da yake to abubuwa kala kala to shine wani ya gaya min wani guri na wanda gurin gurin yace shi kuma da zaka ji kaje kai ta tsin da ke faruwa a gurin yace to wallahi sai sai abun ya fi damun ka fiye da to shi za duk lokacin da sai na bayyana cewa a je duk lokacin da mutum yake ganin kowa kiyayye ne lafiyayyen mutum ne mai gun Allah ne a cikin da yi yawa in za ka kai wa kowa kallon haka daga lokacin da ka fita daga wannan society din to kowa kallon ɗan iska za ka rike masa domin a society kake lokacin da kake cikin guri lafiyayye da ake gun Allah to kowa za ka da zuciyar ka positive positive ne za ka rike interpretation mutane amma daga lokacin da koma gurin da kuma ba mutane kirki ke shi ma na gaskiya ne za ka rike interpretation mutane dan ganye za ka yi kowa ba ka yi shi sa idan Usman dan Godiyo eh ya jawo wanda ya gawo yake cewa zai gyara mutane shi ne abu na farko shine mutum ya rika wato yin sallah a jami yake sannan abu na biyu ya yi kokari ya rika sallar dare yake sannan abu na uku mu dawo mata salihin ko mu gyara ta salihin kai ka zama da mutanen kirki duk da garkakan ba ka zama da mutanen kirki Allah ban ja nasa ja nasa shine ba wuce ke cewa zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai shine za ka iya yin babun da ke idan yaro ɗanka yana da aboki ka rika lura da su ai abokan domin za ka yi wa wato ɗanka za ka yi ta samun fararen kaya masu kyau ɗanɗan yana fita a samun bula ko bakin dadi ko manja domin baka san da wa yake mu'amala ba gurin haika take gantaka da ke danci a wannan gurin zaga ba a ruwa yanzu wani ya zaka zai kai ka sabon gari ko ya kai sabon gari ya riya ma kudi ba a ruwa amma idan da zai ce dan Allah ya bashi naira 20 da hawa ne zo ya tafi gurin karatu Allah ba zai bashi ba to saboda haka wayannan abubuwa ne da ya kamata mu kalla mu kuma ƙara kallon sai ita raba lillahi hisabu وهم في غفلة معرضون مدوغو من سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا سيدنا عمر يقول كوا يا وكان زي ذاكي كابون أيما ni da kai kowa ya san matsalolinsa ba sai an gaya ma ba kafin zai gaya ma kowa shi sa kowa shi zai karanta ikra kitabaka kafa bi rabbika yawma alayka hasiba kowa shi zai karanta littafin sa domin kowa ya fi sanin ya fi kowa sanin yadda yake shukawa to ka sani ba lafiya ce Allah ya baka akwai wani bawa Allah a nan cikin gari an gaya mu unguwarsu cewa ba irin yadda zai shukawa da zan faɗe shi yawanci da tawa a masallacin nan za su san sunan domin suna ne dai aka ce ya shora wanda yake biya ban taɓa jin sunan ba yake to ai duk wanda ya ba shekara arba'in baya da biyar yake ya san shi yake yana nan a unguwarsu yake shi yake yanzu yana nan ka kalle shi zaka tausaya masa yake gaba ɗaya a dukkan yake tafiya amma ke gantaka ya shuka ba za ta lissafu ba to haka Allah ya ce idan ya baka lafiya ta lalaye ba to yake ga ya za ka yi da lafiya shi da Allah ya ga ba hadisi ibn Abbas cewa idan yu khamsar qabla kam kai ba ta abu biyar ka hum biyar da bi ce hayata ka qabla mauti kai bi ba rayuwa ka kafin mutuwa ta zo ba ya annabi ya ce wa shababaka qabla harami da kuma kuruciya kafin tsufa ya kama Allah gafar ta mana ko ba komai ai a kwana a fadi shi za ne ke tausayawa ba cewa ya ayan plus one a Facebook wallahi ji tausayin su nake you are minus one ne plus one ai raguwa kai Allah gafar ta mana ya za ka ce wani plus one shekara hamsin za ka yanzu ka yi shekara ishirin da biyar kuma kana cewa you are plus one ba plus one ba ne minus one ne mai hankali ka ba ta yi wa kansa ta'aziyya cewa yanzu shekarunsa sun ragu kuma ka je ka tambaya kai duk lokacin da mutum ya shekara arba'in daga lokacin da a fara baki notice lafiyar zaras amma zai fara jin an fara taɓa wasu wurare ko dai ganin zai rabu ko kuma ya rika jin cewa kawai wani guri yana motsuwa wani lokaci wannan jin notice ne Allah yake bawa mutane kuma za ka ce kana shekara arba'in da biyar ka ce plus one an riga an tafi to saboda haka wayan abubuwa ne shekara kawai ta ishe mutane a kwana a tashi Allah ya ishe mutane to saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mu kalla gaba ɗaya rayuwar duniya wa'azi wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur wani gurin yace lahawun wa na'ibun wani gurin yace la'ibun wa lahaw gaba ɗaya rayuwar duniya wani ne babu wani abu da yake wato wato wanda yake sai babu in babun Allah ba saboda haka wannan shine shi zama da yake hada tambihun min Allah wannan fa ayar da ake karanta mana razani ne da fadakarwa daga Allah al-istirabi sa'ati wa dunuha dangane da kusantowa al-kiyama da kuma wato zuwa kusa kusa da kai wa annan nasa fi ghaflatin anha amma mutane sun rafka daga barin ta in ji ai la ya'lamuna laha ba san komai na ta ba wala ya'iduna min ajaliha zaka samu mutum baya yi kiyama ta da ni idan da mata komai ba dole yake tambaya kan alkiyama annabi alaihi salatu wasalam cewa da ma a daddala da ka tare da mata in kun mutum ya zo dan ka yaro yake ya ji da an ba aure zai ji a ce da ka tare da ko me ka ta to haka ita ba kiyawa me ka tare da mata domin zuwan tawajibi ne domin ya ga wani a suratul nahl mun muje da ta amrullahi wala tastajilu kiyama ta zo kada ku wani gaggauto da ba sai ka ce ta zo ba tana ran zuwa to shine wa hum fi ghaflatin mu'ridun na san a social media wato wajen wani libami yana ta yawo yana hudu ba ya fadi yau dadi yana hudu ba ya fadi yau babu wani Allah ba sai da ciwo zaka tafi ba kuma ba ku yi alƙawari da shi cewa sai ka shekara hamsin a duniya zaka tafi ba hamsin da biyar sittin saba'in duk ba ku yi alƙawari da Allah ba saboda haka abin da yake na daidai tunda mutuwan nan ba san lokacin da zaka zo ba kamata yi a tanade ta kawai to yi Allah yake ma ya tilin min zikirin min rabbi babu wani abu da yake zuwan mutu min rabbihim daga ubangijin su min zikirin na daga gargadi da kiratarwa muhdathin sabo wato ba wani sabon wa'azi da yake zuwa mu sabo aya da za ta sauka in yattaba'u fa sai sun saurari aya wa hum yal'abuna suna wasa lokacin da za a karanto ayarwa za su ke ganin suke ba da su ake ba to sai Allah yake la yallam qulubu saboda zukatan su suna cikin wargi shine Allahu suna cikin wargi wa asarru najwa alladina zalamu Allah ka samu kafirai shine alladina zalamu yani almushriki suna yin gani suna nufi cewa hal hada ai ma hada wannan ba komai bane wannan abin da ake gaya mana yanzu ba komai bane wato illa basharun mithlukum wanda yazo yana magana nan ba kowa bane in ba mutum ba kwatan kwatin abin da ke gaya annabi kenan ya mutum zai zo ya rika gaya musu kuma Allah madaukakin sarki ya gaya musu cewa annabi alaihi salatu wasalam mutum ne amma ya fi kowa balala kamar yadda ya zo a wato cikin suratul kahfi karfi saboda haka annaba ne za su salam mutum ne ai ko da ba annabawa ba ai a mutane ba akwai wato bambanci mu kan mu mun sani ko ka an gaya ba ko ba a gaya ba a cikin masallacin nan muna da bambance bambance kala kala banda na shekaru akwai na lafiya akwai na kudi akwai na kaza akwai na ilimi ta bangare kaza akwai na ilimi dole kowa ya san da wannan bambanci ballantana annabawa domin su ne Allah yake tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd fi minhum man kallama Allah saboda haka annabawa mutane ne yadda abin da ake so a gaya ma mutane ne shi ne duk wani abu da mutum yake iya ji na dan adam da kasu ma suna suna jin zafi suna jin sanyi suna da sha'awa sannan kuma suna jin wato ana iya yin abin da zai da zai dame su jibi ya fada musu rai shine dan adam da wannan shine wajen musulmanci amma ba ana gaya ma cewa matsayin ku ɗaya ba yawwa kawai magana ake na cewa yadda kake mutum su ba mala'iku bane ba aljanu bane kuma ba ba wato kandararren abubuwa bane abin da ake so a ban manta ka da shi ke domin idan baka yarda da wannan ba to duk abin da zaka faɗa ko dai ya zama tafkeken zabo ko ya zama kafin domin idan ka ce ai su mala'iku ne ka kai zabo kana jin cewa saboda mala'iku bai Allah ne bari dai ka faɗa ba zabo ne idan ka ce ba mala'iku bane ka dauko ka dawo ka ce aljanu ne to ka kafurta kuma in dai da ka faɗa kana cewa annabawa aljanu ne an koma wannan ina kuma ga yace musu dandararrun abubuwa ne to shi da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa kawai ka tsaya nan sai ka zauna a nuru haka ba da kamar da Imam Malik yake faɗa to shi da Allah madaukakin sarki yake gaya mana al hadha illa basharun mithlukum ai ba hada ba kowa bane wanda ya zo da sakon nan illa fa ji basharun mithlukum mutum ne kwatan kwatan ku mithiliya ta ne shine wanda muka faɗa afatatuna sihra yanzu kwa zai je wa zikirin sihiri kwa rika zuwa wa sihiri wa antum tusiruna alhali kuna gani wasu suke fara wannan wai abinda annabi ya zo da shi sihiri ai afa tattabi'una hu fatakununa kaman ya ce sihra yanzu kwa rika biyayya gare ni ku rika kasancewa kamar waɗanda suke wasi kamar waɗanda aka yi sihiri su je ki Allah madaukakin sarki ya ba su amsa sai ce kana rabbi sai Allah ya ce na'am قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم يا الله بنا وكتين تركيتي ربي وبنجدي لا يتي يعلم القول قال شيء النبي يتي رسول ربي يعلم القول وبنجدي لا يسمى جنجني duk jinsin magana kowace iri ce isama'i wanda aka yi ta a sama wal ardi da wanda aka yi a ƙasa ai allazi ya'lamu zalika la yakhfa alayhi khafiya wanda ya san wannan ko ba wani abu da za a boye ba wanda ya san abin da ke karkashin kasa da wanda yake cikin sama to wannan mutum za ku a kan kasar kuma Allah bai sani ba cikin kasar Allah ya san me yake yi ballantana na kan kasar to shine ma da yake cewa huwa allazi anzala hadha alquran to wanda ya san wannan sirrukan na sama da kasa shi ya saukar da wannan abun karantawa al-mustamilu ala khabari al-awwalin wal akhirin wanda ya tattaro labaran na farko da na ƙarshe yake annabi la yattabi wa ahadun an ya'tiya bi mithli littafin da ba wanda yake zo da irin sa illa alladhi ya'lamu sirra bis samawati wal ardi in ba wanda ya san sirrin sama da kasa ba wa huwa samiul alim shi ko wanda ya san wannan sai raka shi ne mai ji dangane da maganganun ku alalimu kuma masani wato dangane da halayen ku malai yake wa biya za ta hadidul lawm wa wa'id wannan ayar tana wato gargadi da kuma narko da take kawowa dan gane gane abubuwan da wato wayannan kafiran suka zo da shi sai Allah yake بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون Allah wa ɗaukakin sarki ce bal bari wannan magana alu abgasu ahlam ai su kafirai sai su je wai maganganun da annabi yake zuwa da su abu za su ahlami karkatan mafarki ne ba wai mafarki noma domin mafarki annabawa gaba ɗaya gaskiya ne wai mafarki ne tarkace in kana so ga yana ya tarkata mafarki yake shi ne a takuda ma abubuwa mafarki da zai zo duk na ban tsoro kuma ka kasa gane kanta shi ne a su su Allah ka fara mafarkin gida kawai sai a koma daji daga daji a koma tsakiyar ruwa kawai ana nan sai a dawo wuta sai aka gaba ɗaya kai kanka in aka ce kai bayani in ka daji ba za ka iya faɗa yadda yake ba ka ce kai ba za ka iya bayanin yadda mafarkin yake ba wai qur'ani da annabi yake zuwa da shi shine tarkatan mafarki domin sun san ana gaya musu mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da suke to ka ɗaya daga cikin musulmiya kenan tawa ta wato annabawa da mutane cewa duk mun haɗa akan cewa kowa yana mafarki muna mafarki annabawa suna yi amma na su kuma duk wanda suka yi gaskiya ne wannan ba bambanci ko shi kadai ya isa a ce annabawa sun fi kowa domin duk mafarkin su gaskiya ne ni da kai ne aka ce sai an zo ƙarshen duniya kamar yanzu da aka zo ƙarshen duniya shine in kai mafarki za ka samu wanda yake ka yadda da nagartarsa kuma yanzu zo baya bayyana zabo a fili idan ya fassara ba mafarkin to fassara za ta yi domin wani yanki ne na annabta shi kansa mafarki to saboda haka an sako wani yanke yanke a cikin duniya an tsora wasu bayan Allah wanda in dai ka gaya wa bawan Allah ya ba fassara mafarki to shi kenan wajaba idan nan da ka ya baka gomula in kana yau mafarki kawai cewa idan kai na tsoro to ka nemi tsari in na kirki ne ka gaya iya masoyinka domin zai ba ku kyawu bazara kuma wanda yake mai nagarta idan mutum dan tabargaza ne in ya fargazo ba shi kenan kawai yanzu ne Allah madaukakin sarki yake gina mana sun ce abu za su alam ai ikhbarun an ta'annutul kuffari wa ilhadi Allah yana bada labarin ta'annuti girman kai da wuce gona da yi da kuma wato sisi irin nan waqti la bi bi ma yake gona da yi alquran da sabanin su dangane da abin da suke zuba da alqurani wa irati bi da timo ke wasu aka alqurani wa balani ma'anu da katan su dangane da gabar alqurani fa tarakan yaj'aluna hutiran wani lokacin sai qur'ani sihiri akan ce faɗa mun bibiya a baya wani lokacin sai ce ai wannan qur'ani sihiri ne wa tarakan yaj'aluna hutiran wani lokacin kuma ce a waƙoƙi ne kawai irin na larabawa larabawan ƙauye waƙoƙi ne wannan qur'ani wata harkar ya ja'alu lahu abyasa ana wani lokacin kuma ce tarkatan mafarki wata harkar ya ja'alu lahu muftara wani lokacin sai ƙarya ce annabi yake kira yazo yana gaya mu aka ce ga bani sarahu bal huwa sha'irun ko bal ya'tina kamar yadda muka biya to saboda haka Allah madaukakin sarki yake to kamar yadda ya fada a can suratul hijra unzur kayfa darabu lana al-amsal duba da ga irin yadda suke buga ma misalai kala kala Allah yake bala yattabi'u da sabila ba su da ikon su ba hanya tsotsar ta gaskiya domin wannan misalan da suke Allah da kansa ya musu martani yace wa ma huwa bi qawli ja'i ko qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru yace ba zancen boka bane Qur'ani ba kuma waka bace amma kaɗan ne daga cikin su za su yi imani kuma kaɗan ne za su rika tunani akan abin da Allah yake faɗa kana Allah ya musu martani yake cewa ma an tabi ne a mace rabbika bi majnun dan dare da ni'imar ubangiji kai ba mai tabin ka bane to waka ce cewa annabi tabin ka ne Allah yake juji ba annabin da na aiko ba mai tabin ka bane to shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa fal yatina kama ursila al-awwal wato wai suna faɗan wannan kalma cewa lalle wato su zo mana da wata azaba ko ka zo mana da wata azaba kama ursila al-awwaluna kamar da aka aiko mutanen farko ada da samudawa sallallahu alaihi wasallam in dai wannan abin da aka gaskiya ne ba kirkirar sa kai ba to fal yatina bi aya shi wanda yake faɗa mana wannan kalmomin su zo mana da aya wata mu'jiza kamar yadda aka ba annabi salihu nasa kamar yadda wato annabi Musa ya zo da mu'jizar da ta sanda kamar yadda annabi Isa ya zo yana tawarkarwa shi ma ya zo da tasa mu'jiza kama ursila al-awwalu da kamar yadda aka aiko na farko aka ce ga annabi alaihi salatu wassalam aga ya Allah ce wala innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ko sai ce walau ja'atuhum kullu ayati hatta yarawu al'azab al-alim an gama magana innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika wanda kalmomin ubangiji ka suka tabbata a kansu dan bata cewa bata tuni har duniya ta tashi la yu'minu da Allah yake ba za su taba imani ba walau ja'atuhum kullu aya ko da ta kawo musu ko ta irin aya a ba ka kai da yahudi ba haka kai da yahudi wata irin misali ne annabi Musa bai ba su ba wata irin aya ce wata nema ba saboda tsabar jin daɗi ba saboda tsabar jin daɗi da ta bara ina cikin cin abincin aljanna ana kawo ɗan kira daga su daga sama da zuma mai daɗin gaske ya suka ce su tun gaji da sun ɗan kira abin da suke so yanzu kawai a kowa ba su gurbi da kabewa da rogo irin wayan da suke bukata su tun gaji da wayan da eh duk su suke bukata ba ku bukata ba su za ba su tun gaji da wannan wanda ba ke bawa aje aka yi wannan gatan saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya canja musu da wannan an Allah ya zo ya jarrabe su da rana da su kuma zabawa mugun zafi nan ba ta roƙi annabi Musa nan Musa ya addu'a Allah ya wato ya saukar musu da inuwa ne ba aka rike musu daga sama mala'iku na rike su duk inda ba sai su suke shiga nan ba ka ce ba ka ije ana haka ya zaɓi waje ya tafiya da su ana zuwa ubangiji madaukakin sarki ya jarrabe su gaba ɗaya Allah ya ɗora su saboda tabargazar da suke annabi Musa ya roƙa ya ce ya ubangiji ka gan kamar wayannan mutanen na koma babu su sauran kuma ban san me zan ce musu ba Allah ya ya tafi su gaba daya aka ta duk su da wayin suka dawo sun mutu sun dawo amma da suka dawo sun fi kowa da bara su suka rika kallon ko abin da wato sabiri ya hada suna cewa gaskiya ne cewa wannan abin da ya hada Allah ne da su aka tafi mu na daji ba ganawa da Allah to shi ne irin wayannan haqqan alaihim kalimatu rabbi kalmomin ubangiji sun tabbata kan su ba yadda za ka yi irin kafiran da annabi ya haɗu da shi ne da Allah yake sawa'un alaihim a anzarta wa ma'amalan tunziru la yu'minu irin su ne ko ai mutu wa'azi ko kar ai da Abu Jahl da Walid bin Mughira ire iren su su ake nufi wallahi ba za su yi imani ba kuma haka aka tabo din baki ba to saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan kamar yadda ya faɗi wannan a suratul yunus bane yake hada kulluhu wa qad jahadu min al ayati al zahira gaba ɗaya wayannan abubuwan ba sun ga ayoyi wanda suke a fili wani hijjajil qati'a da hujjoji wanda suke yake wanda za a yanke musu hanzari wanda la ilal bayyinat da kuma dalilai wanda suke karara ala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma huwa azharu wa ajla wanda yake ya rubuto a fili sun ce a kira wata ya tsage annabi ya kira wuri amma suka ce da shi ne annabi Allah yake ikkara wata sa'atu wa jakal gaba tun da kuka za aka kira wata kuka ci imani ke kiyama ta zo wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun muttabi suna ganin mu'jiza ce a sai su kawai kai ce a wannan sihiri ne kuma sihirin ba wanda yake consistent wanda zai dore a wannan jiran naka akwai consistency yau in kai gobe ba mun yadda zaka ko bane abin da suka ga annabi bakin akwai yau jiya kai yau kai gobe ma zaka ko bane mun yadda lalle jiran nan kai da ka shiga cikakken mai tsaki to gida Allah madaukakin sarki yake ga ya wada wannan jiwa annabi ya zo da hujjoji fiye da waɗanda wayancan suka zo domin ya zo da abubuwa a gaban su raƙumi yayi magana kuci kiran dalili kowa ya jinji yana nishi ruwa ya tsantsamo ta hannun annabi alaihi salatu wasalam duk mu'jiza ce amma cikin yiwuwar wannan shi yasa wasu ka ƙara dausawa cikin daji ma wanda ya fi zambi ta wahala to saboda haka Allah madaukakin sarki yake gaya mana wannan to shine ma amana to shine baliyatina bi ayatin kama urjila al-awwal zo mana da ayoyi kamar yadda aka aikowa wato wato na farko shi za Allah yake wa ma mana ana an nurkila bil ayati illa an kadzaba bi al awwal ba abin da yana mu mu dole wannan ayoyin da suke nema fa dai dai dan sun karyata na farko domin su ma wayanda za su karyata abin da Allah ya gaya ma akan mutum to haka yake tabbas Allah ya yi magana akan yahudi kamar yadda muka yi magana a suratul maida abun mamaki kaza an zauna larabawa su zauna yanzu a duniya yanzu a zauna da bani Isra'ila da zuwa Yahuda da Rora akan mitin a yi mitin na jan shayi a sha hawa a tayi saboda wallahi ba za su cika alƙawari ba domin Allah ya cika sanin Yahudi kuma shi ya gaya masu yace ba za su taɓa cika alƙawari ba kaga da bai wuce ya isa zai ce ba za mu cika alƙawari ba kayyata Allah amma ba su yi ba shekara nawa ana mitin da har yanzu kake Filistinawa ake kuma ko gobe aka zauna mitin in aka tashi kawai bakin shayi za a sha mai lifton ko gahawa wallahi ba za ta cika alƙawarin ba domin Allah ya faɗa kuma ya cika sanin zuwa yi shi ta duk larabawan da suke zuwa suka cin su kansu in sun fahimci alƙur'ani sun san kawai zaman kashe wando ake domin ba zai ba ya wuce ba zai cika alƙawari ba Allah ya gama bayanin sa suratul ma'ida ali imran da bakar wa surara to Allah bada hukun sarki yake yi bada sai Allah yake ne wa ma mana ana ko ma mana na
آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون Allah bada hukun sarki yake ma amana qablahum min qarya ba taba samun kafin su wata alƙarya ba wanda amana ta yi imani wato ahlaknaha ma amana qabla ummin qaryatin ahlaknaha babu wata alƙarya kafin zuwa da ta yi imani muka halakar da ita babu adawa da kaji rashin mutunci sai Allah ya halakar da su samudu ma haka mutanen annabi lut mutanen annabi shu'aib kowace alƙarya idan ka dauka ɗaya bayan daya ba wata alƙarya da ta yi imani kuma Allah ya zo halakar da ita babu aka hum yu'minuna shin za su yi imani ne su ma yanzu su wayannan da suke wayannan maganganun da suka baki sai Allah ya ce na wa ma arsalna qablaka illa rijalan yuhi ilaihim فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله يقول وما أرسلنا قبلك ba mu taba aikowa ba kafin ka illa rijalan ba sai mai mazaji duk annabawan da Allah ya aiko mazaji ne ba mu mun ja wannan magana a baya akwai mai fahimta a cikin malamai amma fahimta gaba ɗaya ba inda ta je rusa ta kai ibn hajar yana da wannan ra'ayin cewa annabawa akwai mu saboda haka babu idan magana wahayi ne to an yi wa gudan zuba kuma an yi wa mahaifiyar annabi musa na na maryam da yake cewa annabi ya ce to mahaifiyar annabi musa ba ita ba an mata wahayi kudan zuba da sauran abubuwa da Allah ya yi wa wahayi duk annabawa ne shi za da suka rushe wannan magana cewa Allah madaukakin sarki bai taba aiko mace a matsayin annabiya ba Allah yana turo mazaje ne ni wahayi ilayhi wanda muke musu wahayi Allah yake fasalu ahlal zikri ka tambayi masu ilimi shine azzikir ma'abota ilimi in kuntum la ta'lamun in har ba ku sani ba shi ne fasaduwa da jiki idan baka san abu kawai tambaya sai ka zauna lafiya amma duk wanda zai zama cikin fati yake yace komai ya sani to wallahi zai zai dade a inda yake amma kai da cewa kowa a cikin mutane Allah ya mabbaiwa wani Allah ya mabbaiwa ta kaza to ma ka zo magana akan wannan ka sallama kawai wani ma Allah ya mabbaiwa ta kaza za ka zo magana akan wannan ka sallama mata kai ma sai daga Allah ya ba ta ka ran da aka zo ta ka za a zo gurin ka shike kuma idan ka da da zuciya irin wannan za ka ba za ka zama mai hasada ba yanzu abin da yake cuta a lomar ke nan za ka wata hasada ka san mahasadi yana cikin bakin ciki da tashin hankali duk wata cuta ta duniya da damuwar zuciya sai ta dame dalili shine ka duba Allah ne ya kirawo kansa alƙawiyul masih mai karfin gaske Allah haka ya kirawo kansa shine ya ga dama sai ce wala dagawa ne kama haka sai kai kuma kace wallahi sai ka dawo da shi kaza yawa shine kawai misalin da zaki Allah ko kiran ne yanzu kiran ta dauki abu sai sama da shi na rantsi da Allah kai da familin ka gaba ɗaya ba za ku iya dare ta kaza ba to wannan tana Allah da karfin ubangiji da ya kirawo kansa zulku wani mutum ma abokin karfi karfin gaske sai ya dago abu kawai da kansa yake bara ya daga shi kowa ya gani sai kace wallahi ba ita ba shi da suke cewa alhaji da kashi da nafi duk da haka da tokan sa ne idan Allah ya wawa da baiwa sai ka zata lama kawai baiwa ce ta kaza Allah ya yi mata shikenan shi da wani professor na ji yana wannan kira yana cewa akwai wani wato liji liji din gurin da ake a wata jami'a yace shi kuma dabi'a ta kawai idan ka tashi kana turanci kana yin ana samun grammatical error sai sai wa dariya sai da kake babba to sai wani rajista a gurin ya tashi wajen rajista turai yana turanci sai ya samu wannan matsala ta grammatical error kuma mathematician ne shi sai wannan zai ji kai wa dariya sai zo yake da shi yace ai turanci ka san ba wai yaran mahaifiyata ba yace idan kuma kana yin dariya kan turanci shi kai ma ka san na ni ma akwai abin da na iya ba iya yace domin na iya lissafi kai baka iya lissafi ba yace kuma banda wannan akwai abin da Allah ya sanar da ni kai ma baka san shi ba yace dan me yasa zaka rike min dariya kuma haka ne ba daidai bane idan ka iya kaza ana zuwa wani fannin fannin kuwa zai ga baka iya ba shi ya iya ina misalin da malam Aminu Kano yake bayarwa da jawo zan ai kayoyin kai ba hankali ko an hau jirgi da da professor prof an hau jirgi da shi ya ba da kuɗin jirgi yake ba ne rasu yake shi bai iya rubutu yake a ce a wato jahili ne ke ka zo a banza za ka koma a banza tunda bai iya rubutu da turanci da da yare ba kawai bai iya da dama ba bai iya rubutu da abu ba kai shikenan ana cikin ruwa igiyar ruwa ta kada saboda haka mai jirgin ruwa ya biyo yake to jama'a kowa bai ta kansa dan ba yadda zai yi gaba ɗaya al'awari ya fi ƙarfi na Profesa ya ce an yi ma ban iya ruwa ba ya ce ashe kai asara zuwa duniya ba kai iya ruwa ba duk wannan profesa jin ɗin da ake kuri da shi kawai ya tsalle ya cin jama'a ya ciyo mutum ya tsaya wuri kowa da bai wanda Allah ya wata sai ka zauna lafiya idan ka yarda da wannan kuma wallahi za ka ga wani ba zai kuɗi ba unguwa ka a rika turku da kai ana cewa ina ya samu kuɗin ba ruwanka wani ba zai samu ilimi ba ka rika a gaban mu aka haife shi to sai ne an haife ku a gaban an haife shi a gaban ku kana nan kana ta tuza ba kai komai ba shi ne matsalar su saboda haka kowa ka yarda da baiwar da Allah ya masa aw yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima bai wace kowa da wata Allah ya masa kuma duk wanda ka gani a mutane wallahi da taka wata kila shi ne bai sani ba idan wani tsaye daga cikin wani abu ni da na cewa wato ɗalibai wani lokacin kawai zai ba su takarda musamman masu dabara masu wayo zai ba su takarda ne kowa ya rubuta wani abu da ya san ya iya musamman mata ko girki ne in kware a kaza kawai rubuta baiwa da Allah ya rufe gida biyu kawai sai a rubuta sai wata hanku wata ce rubuta rubuta abin da yake san sai kanki matsala ce ta ki amma ba wanda ya ganta a duniya din ki sannan kuma rubuta matsalar da kika san kina da ita kuma ɗan gidan ku masu sani ko kowa ya san da ita to sai a zuwa sai a za a hali wannan da matsalar da kike da ita kowa ya san ta ya za a magance ta tunda kowa ya san ta kuma kin yadda matsalar wannan bai wanda Allah ya miki wace irin godiya kike wa Allah kan cewa ki rika tunawa ke wa Allah ya baki iya yin miya in dai miya kuka ce kin kware yana to sai irin godiya kike wa Allah duk bai wace wayannan abubuwa ne da mutum ya kamata ya rika tunowa shine kuma idan kana tuno su kai wa Allah godiya sai Allah ya dada ma to shi ne Allah yake cewa fasalu ala zikri duk abin da baka sani wa tambayi wanda ya sani in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku sani ba ba dai abun a taura kuke takaba da ita wa injila to ku tambayi wanda suka haddace zan ci aiki da idan akwai ta cikin ya Allah yake ni wa ma ja'alnahum jasada wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسلمين الله ودوكتين sarki yace wa ba da Allahu jadada su annabawa ba mu sani ya su zama dukkuna ba kawai eh ba mu sani ya su zama dukkuna ba la ya'kuluna ta'ama wanda ba sa cin abinci wa ma kanu khalidina kuma ba da goma za su ba kullu nafsin za'iqatul maut kamar yadda zamu tafi ita nan gaba saboda haka an ƙara gaya ma annabawa mutane ne ba wai jiki bane da za a ce wato ba za ta abu ba domin suna tuhuma su ma ne hazar rasuli a kullu ta'am wa yamshi bil aswad wannan ne irin annaba ne da za a ce suna sai abinci kuma suna zuwa kasuwa din da an gaya ba duk suna yi domin an gaya mana suna jin zafi su ji sanyi akwai lokacin da aka yi tafiya yaki an dawo zafi gaba ɗaya lokacin wato garjin rana lokacin bazara a daidai wannan lokacin an rasa inda za a fake ba sai aka samu wata bujiya ne kana ka samu bujiya ne ganyayyaki kaɗan sai sabai suke ce to din da inuwar ta ba ta da yawa a bar annabi kaɗai ya kwanta a gurin sai aka ji adin je tiro ta kogon da ya rataye ya kwanta yana ka jingide su kuma suna can wani guri wani kafiri ya lallabo yana zuwa ya zara ta kogon sai ta ji annan da yake manyan na uka minni waye sai kwace ka yau a guri na ba kowa da gani sai kai annan ya kalle shi ce Allah kawai sai ta kogon ta sillube ta faɗo saboda wata irin cuta ce a lokacin bai kama da paralyze da kawai shi ba ba malaman mu da zoro suke cewa wannan cutar da kawai shi gaba ɗaya kawai ya ba shi da laka sai annabi ya dauka sai annabi ya ce da shi kai kuma manyan da auka ni wannan gurin da yake yake kun kai akai eh yace ba ka rama mummuna da mummuna ya bari wannan kalmomin sai annabi ya mutu shi yace ka kare sallallahu alaihi wa sallam saboda haka kaga duk kuna ne wanda suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa to Allah yake ba mu sanya su dukkunan da ba ta cin abinci ba wa ma kanu khalidin kuma ba za su dawama ba gashi Allah ya gaya mana wa ma Muhammadun illa rasulun tarqalat min qablihi rusul afa in ma ta ukul alqutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidillahu shakirin kan kuma gare yake wa ma kana li nafsin ko an jabuta illa bi idnillahi kitaban muwaddala saboda haka kaga wannan wato abubuwa ne da Allah madaukakin sarki yake kawowa cewa annabawa mutane ne amma masu falala Allah yake thumma sadaqna humul wa'ada sannan muka gaskata musu alƙawari wannan yana alƙawari cewa wanda ya saba musu za mu hana kai wanda ya yi su za mu tashi a gidan daɗi Allah yake fa an jainahu sai muka tseratar da su annabawan wa man naja'u da wanda muka ga dama ga wanda suka bi wa halakal musrifi da gaba ɗaya masu ta gona da iri su kuma muka halakar da su sai Allah ya ce na لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Allah ya ce لقد أنزلنا إليكم كتابا hakika mun saukan muku da wani littafi bi zikrukum a ciki akwai wa'azin wa'azin wa'azin ku ko kuma ambatan ku kaga kalma ta biyu kenan na azzikir shi da zuwa da yake je sunan ta suratul zikri bayan suratul anbiya Allah ya ce afala ta'qiluna jin ba ku da hankali ba ku da tunani babu hankali sai Allah ya ce وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين Allah yake wa kam qasamna min qaryatin nawa nawa ne domin kaftar zuwa wani istifaniya ko khabariya nawa nawa ne kamar a ce kam wato kam kitaban qara'ata a larabci littafi nawa ka karanta kaga nan ta zo tana bayanin adadi an gane ko to wa kam qasamna min qaryatin wannan kuma ga khabariya ko kuma kace wato um um istifhamiya ce nawa nawa ne daga cikin alqariyu wato kana zalimatan burane kenan nawa nawa ne daga cikin wanda suke garuruwa ne na azzalimai wanda muka halakar wa insha'ana ba'da ha qauman akari sannan kuma an sha'ana ba da kawar hakari muka kirkiri muka halitti bayan mun halakar da wannan alƙaryar muka halitti wata al'ummar daban nawa nawa muka yi haka an yi wa adawa an yi wa samudu ka rika lissafawa kenan sai bayan sai da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah madaukakin sarki yana so ya gaya mana cewa ya yi wa da yawa haka nan ga dama ɗauke shi a labari Allah madaukakin sarki ya yi wa garuruwa ko alƙari da yawa haka cewa ya halaka su saboda ne ƙaryata annabawan su kai sai Allah ya ce فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون Allah madaukakin sarki yace falamma ahassu wa asala yayin da suka dan dan kuda kuda su wato irin azaba da Allah madaukakin sarki ya jefo musu yayin da suka dan dan kuda su idawu min hayar kudu sai gashi suna shekawa da gudu suna guduwa azaba da suke ji a gaggauto musu da ita yanzu ita suke gujewa Allah yake la tarkubu kada ku gudu warji'u ku dawo ila ma ukritum bi zuwa ga abin da muka yi muku ni'ima da shi shine ma ukritum bi ba dukiya bace Allah ya baka kudi da yawa ya baka lafiya ko kana ta shi kariya to ku dawo cikin dukiyar da Allah ya muku idan ba mutum yanzu a rayuwar nan ya dauka cewa shi ba wani abu da yake wato jin daɗi in ba ya tara mata ba don Allah ya ga dawa sai ara ma shekaru kuma ya ta halittar matan kana kallon su kuma ya hana ka lafiya ana nan ana nan domin akwai shekarun da za ka kai ba kai saka yau mu'amala da wata ba shekara saba'in saba'in da biyar tamanin kuma Allah ya baki da ransa yana kallo ana haifar su kuma sai dai ya mutu a haka to kaga Allah madaukakin sarki yayi mata halala kenan don waɗansu za su mafi yawanci irin wayannan mutanen da suke shuka tsiya sai ga Allah yana ara musu lokaci kuma mutum ya zo kuma ya shiga wani yanayi wanda sai ka zo da masa sai rayuwarsa ta zama sai a rika labarin sa to a dawa da fakaza ya shuka tsiya shi kansa ya san ya shuka ta to Allah ya ga dawa sai ya baka wato ko turo da azaba ya ce kuma ita wannan ni'imar taka ka koma cikin ta ka ci gaba da cikin ka'ida wa masakinukum da gidajen ku da kuka girgina la'allakum tus'aluna wata kila wato ayi muku tambayoyi dan ga abubuwan da kuka zo da sai Allah ya ce ne ayoyin garbe قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين وكذا karshen wato karshen sabawa Allah kenan duk wanda yake sabawa Allah wallahi karshen sa wanda zai zama kenan kaje ka tambayi mazina in dai da ragowar imani a zuciyarsa zai gaya ba yana gama zina sai hankalin zai sai sai ji ya tsare kansa gaba daya me yasa ya haka wanda yake dan kusa kusa kenan wanda kuje dan da ba ya gama wanke makai donan baya jin komai baya jin ko shine za ga ya zai iya zuwa ya fada ba a social media ko ya ga wa abokansa ba da wannan ake ba kuma abin da ya gudu abba yake faɗa kenan cewa wani kafin ya zo ya ce wasu wasu ya ta damu yace ka ganna nan ni ba yahudi ne wallahi ba na wasu wasu sai abin da na ba zai ji to ya farawo zai da gidan da ba komai haka yake ne yace duk zuciyar da kaga nan ya zo na wasu wasu a cikin da rago imani ji sai ne shine kawai amma gidan da ba kowa ne ba rawo ji a ciki to shine Allah madaukakin sarki yake yake kalu ya waila na sai kai suna ya kai kanmu an shiga kuma wato ba kwa ji kamar yadda ɗan sojiyar da ɗan midiya suke ta yi ɗan gidajen rediyo duk da ni ba na goyon baya na sha faɗa cewa a kawo mutum ya yi laifi a tambaye shi yadda ya ta bayani da haka yana confession yana da dama ba ma goyon bayan wannan abin da gidajen rediyo ne abin da ya kamata shi ne in mutum ya yi laifi a faɗin narkon ko nukimin da aka yi ba wai laifin ba amma mu yanzu za a zo na taɓa ji wata ran an sako wani yana bayanin yadda ya sata wallahi ko ya yara yake domin ya faɗi yadda ya ɗauko ruwan ba ya sa ya yi kaza har gurin ne har ya koya wasu kuma wai a media kuma wai a rasa wai wai waɗanda magabatanmu wanda za su iya zuwa ta hana wannan muna da shugabanni muna da hukuma wallahi koyawa yara aiki kullum faɗa yake amma kullum abu da yake kamar da ya kawai a rika faɗa wanda ya laifi kaza amma hukunci kaza simple eh yayi laifi kaza amma ga hukuncin da ake ba amma ya zo ya bayanin yadda ya kuɗa ya shiga wani shago suka saci kuɗaɗe da ya gama faɗa dan jarida na tambaye ya faɗa shikenan wani ya koya malami ne da ya tashi ya yi wa'azi ya yi bayani akan cewa wallahi ya san yadda ake yin kuɗi za a yi kaza zai kaza duk hanyoyi ne marasa kyau wallahi ana tashi wani yau ya ji malam da Allah ga yawon ya ake yi ya buge a wata shirka ce ka gurbi amma wallahi ya biyo ji ce mun bayan dan Allah ya ga yawon yadda ake ma kullu ma yu'rafu yuqalu to sai Allah bada wajen sarki ne za su rika faɗa wannan inna kunna zalimi ko mun zalunci kawo nan fa ma zalat tilka da'awahu Allah yake ba za su guje wa suna ta wannan da'awar da baki ba mun yi kalamun suna ta jewa suna faɗa cewa wa zuwa zalimai ne sun zalunci kawo nan Allah yake hatta da Allah asidan a ce mun mai da su kamar girbabbiyar gona gonar da aka girbe kaga gona aka girbe da ita kai daga aiki halin da matattu gaba daya haka Allah yake abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ba ɗaukakin sarki ya yaje mana muna da kowa wani islam cewa wani ya ba da addu'a da za a yi aikata aikata sannan kuma kana buƙatar ka zo ka tare ni Allah Allah Allah wani ne wato alaji yazo da wanda addu'a muke Allah ya Allah ya sa mu tuka da imani yawa shi ne kawai a wani irin zamani yake ko zaka babu da duk wanda yake mai hankali zai karo kawo ubangiji ya sa ya cika da imani amma har dukkan da yake cikin duniyar nan ya ido ta Allah yau ka ji wannan gobe ka ji wannan abubuwa iri iri za ka gani wannan shine insha Allah ta'ala um karatu karatu cikin mu ba wanda muka koma sai wannan amma ranar Laraba saboda kasancewa za mu fara kitabun hajji karatun mu na Laraba za mu koma wannan Laraba insha Allah lulu wal marjan da adabul mufarrad akwai wasu abubuwa da zan san kara zane ji na kammala sati mai zuwa shi ma za mu ji sanar wata amma ran Laraba dai za mu dawo karatun alwaji fi zikri sunnati wal kitabi al aziz insha Allah na'am na'am ai gaskiya bai inganta ba eh to za ka ji malaman da suke yana magana wai akan hadisin da ya magana kan bacci bayan la'asar cewa an yi samu tabin hankali kada ya zargi kowa sai kansa ka fahimta da jahu eh kada ya zargi kowa sai kansa eh malamai sai suke makaruri ne ba sa cewa haramu saboda bayan la'asar kawai sai bacci jikin ka zai mutu a gane ana samun ciwon jiki za a ga malaman tsibbin nabawi suna kawowa amma ba a zuwan haramun amma akwai lalurar da za ta sa mutum ya bacci bayan la'asar abin da ke ko kawai bukata ce shikenan bukata ce yawa to wanda za ka ga a ta bacci bayan sallar asuba shi kanka ai kaga wanda za a kawo a ce an hana bacci bayan asuba wanda ya yi shi kanka bai inganta ba kawai sai aka Allahumma bari ummati fi dukuri Allah sai wa al'umma ta albarka ji al'umma ta da take kan mako Allah sai wata albarka saboda za ka duk mutumin da zai rika sammako a abubuwa to Allah ne ke mace abun mamaki ka je North West din nan gaba daya a South West dan kudu maso yamma da za ka da asusuwa ce ta jiya ta zuwan ce asusuwa amma mu yanzu saboda an ta mu jira da je daya akwai wanda na sani je daya ke zuwa kasuwa ba cewa dai zai biye ba saboda ya tara da lokacin yana wannan ya tara an gane ko sai ma Allah ya baka sai ka huta ko amma an bai samu ba kace kace baji da zabi wanda ya zan bai tara ba kare baji da ba Allah in dai bai tara ba to wannan jini bare kuwa yau da kike ro da ta je dawo kada ni kana to Allah wannan jini da ya za Allah ka hutu kada dawo ke Allah ya za albarka ya taimaka akwai wani jiwa ba Allah da yana yawan halartar majalisin nan yana dan bawa da wani rashin lafiya yake a sake addu'a muna fata Allah ya kawo sarki ya wani lafiya in marasa lafiya Allah ka wasu lafiya duk da muke da lafiya Allah ka inda ta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata mutum cikin zamani da ke zuwa Allah din sunayen ka kyawawa Allah ka tsare mana imani Allah kada ka bar mu mu fada cikin ramukan da ake fadawa yau rabbi din sunayen ka kyawawa da su kuka madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i da alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka waɗanda suka riga mu gidan da ke Allah ka jaddada rahama kaburburan idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allahumma ya qabiya al-hajat wa ya kashif al-kurubat wa ya mujib al-da'awat istajib da'awatina istajib da'awatina ya Allah innaka sami'u du'a اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء انك سميع الدعاء اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.